أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 قوة الرجب hijira 1447 daidai da 11 ga watan 1 miladiya 2026 alkhairin da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na karatun wannan littafi matanul aqidat tahawiyya na al-imam abu ja'far ahmad bin muhammad al-tahawi rahimahullah a wannan markazi mai albarka markaz ya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar niger wanda a jiya mun yi karatu har mun kawo matsala na 23 a shafi na shafi na 8 daga cikin wannan littafi mun karanta ya hariman ya sha'u wa ya asim ya afi fadlan wa yi dirba man ya sha wa yi hudin wa yi fitali adlan na wani mun karanta wannan matsala ko? cewa shi Allah ya hadi mai ya sha shi ne yake shirya da wanda yake so daga cikin bayansa wa ya kuma ya kiyaye wa yu'afi ya bayar da lafiya duka wannan abubuwan da zai mabawa fadlan falala ne tasa ba ce da su bane da rahama ta Allah wa yudillu man yasha Allah yana batar da wanda yake so wa yakhdhul ya kuma tabar mutum ya tabe Allah ya tabar da mutum wa yabtali kuma ya jarraci bawa da abubuwa na musibu da sauransu adalan wannan adalci ne a gurin Allah yau za mu tashi kulluhum ya taƙallabuna fi mashi'ati haka ne ko dukkansu bayi suna kai kawo a cikin mashi'a ta Allah bai na fadlihi wa adalihi suna kai kawo ne tsakanin falala na Allah da adalci na Allah mana dukkan bayi dai ba su wuce gida biyu ko dai su zama cikin shirya su zama suna kan tafarki na daidai to wannan falala ne na Allah da Allah ya musu ko su zama cikin bata suna cikin adalci na Allah bayi dai ba su wuce wannan duk kai kawo su wanda ka gaina kai kawo akan ayyuka na da'a Allah ne ya so mashi'a ne na Allah Allah ne ya so ya shirya da shi wanda kuma ya bace Allah ne bai so ya shirya da shi ba wanda ya shiryu na samu falala ta Allah wanda ya bata Allah ya masa adalci bai zalunce shi sai Allah ya ci gaba ya ce wa huwa muta'alin عن الأضداد الله سبحانه وتعالى مدوككي ne tsarkakakke ne mata'al shine murtafi Allah ya ɗaukaka kun gane ko wanda ake tsarkake shi anil adad daga kishiyoyi adad jam'i ne na nid kishiya Allah ya tsarkaka da a haɗa shi da wani kishiya da wani abun bauta daban ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai da Allah shi kaɗai wal andad haka ne ko nan addad shine مخالف مخالف an gane ko shi ne zamanto andal shi kuma almahil Allah baya da wanda yake kafada kafada da shi baya da kishiya wanda za a hada shi da shi sannan kuma baya da kwatankwaci wanda ya kama da shi Allah ya samu dace wa huwa al-muta'al anil ardad Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka akan wanda zai zama mukhalifi ne gare shi ko kuma wanda yake kishiya wal andad da kuma almathil wanda yake kwatankwacin shi Allah bai da wanda ya tamka da shi wala radda li qada'ihi ba wanda yake mayar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta wala radda li qada'ihi ay la naqid ba mai warwarewa wanda zai ce an fasa Allah ya yi ni a yi wani abu wani ya ce ba za a yi ba babu wannan falara da likadai ba wanda zai tunkuɗe ko ya hana abin da Allah ya hukunta Allah ya kaddara ga abin da zai same ka to zai same ka ne dan ba ta yi ma wani daɗi ba bai hanawa bai canza wannan abin da Allah ya so wala mu'aqib li hukmihi sa'annan babu wanda zai kai kawo a cikin hukunci na Allah amlar ce mu'aqib shine mukarrir wanda za ka yi wani abu ya zo ya kai kawo a cikin abin ya ga yaya ko bai ba shi a cikin Allah ba la mukarrira li menene li hukmihi game da hukuncin Allah mu dauki misali alkali yana iya shari'a a ce an ɗaukaka shari'a akai kotu na gaba wasu alƙalai sai su duba sai su ce wannan hukunci sun canza shi to wannan a gurin mutane ke a gurin allah babu wannan don abin da allah ya hukunta to wannan kundi ba wanda zai zo ya ce ya aka yi a harin shi ke shi ne wala mu'aqiba li hukmihi ba wanda zai yi bita game da hukuncin da allah ya yi abin da allah ya hukunta to shi kenan ya ƙara Allah subhanahu wataala yake cewa imanin yake cewa wala galiba li amrihi babu wanda zai rinjaye da al'amarin Allah abinda Allah ya hukunta babu wanda zai rinjaye Allah kun san ko me yasa shi Allah huwal aziz shi marinjayi ne al-aziz huwal ghalib Allah mabawai ne a duk al'amuran Allah ba wanda zai rinjaye Allah shi shi ba za a yi kaza ba ko kuma ya ce dole sai an yi kaza kenan kowane abu da yake a faɗin duniya yana tafiya ne akan mashi'a na Allah abinda Allah yake so ya faru abinda Allah baya so kuma ba zai faru amanna bi zalika kullihi mun yi imani da wannan gabaki daya wa aikanna anna kullum min indihi kuma mun tabbatar cewa komai daga gurin Allah ne komai daga gurin Allah ne ai kullu ka'inin min indillah duk wani abu da kaga ya kasance a fadin duniya daga gurin Allah ne babu wani abu da zaka ga a duniyar nan na wata halitta da za a ce yana karkashin kulawa wani ne yana karkashin kulawa Allah ne subhanahu wataala mala yake cewa wa menene wa ana za mu karanta shi kowa inna wane ne yafi kuna tare da ni wa inna za mu karanta shi kowa inna me yasa ko ba ka ba a ƙa'ida da larabci kuna kama wakin allati tuksar fiha hamzatu inna wa makin allati yuftahu fiha hamzatu inna akwai wuraren da inna kadai ake cewa ba a cewa anna sai mu duba mu gani wanga wuri yana ɗaya daga cikin wuraren da ya kamata a ce inna ne ko yana daga cikin wuraren da za a ce anna ne kun gane ƙa'ida na larabci shine idan waqa'at fi awwalil kalami فإن همزة إن تكسر إن ذا أفعل وتمغنى لي كما أنا سوى أفعل دا الهمزة أقائدا للعلمش الهمزة وسلي كسر كما تبا وسلي بسر wannan jumla za mu fara wata magana ne ko dai za mu ci gaba da magana ne za a fara wata magana ne kuri na ɗaya kenan idan waka fi awwalil jumla ai fi awwalil kalami فإن همزة إن تكسر نبي إذا وقعت بعد القول ومشتق منه إذن همزة إن تزو باين زنشد أبن أكتشيرو كسرى دائما مثالي قال محمد إن عليا قادم تباكتشي أن عليا inda wannan jumla waqa'at ba'da al-qawli wa mashtaqqa minhu idza waqa'at ba'da jumlat as-sila guri guda nawa kenan guri guda uku irin wannan gurare duka tuksaru hamzatu inna to kenan nan kamata a ce wa inna muhammadan abduhu al-mustafa ni na ganin ya fi dacewa amma ba a wai ra'ayi nawa ba ni a'a a bisa fahimtar ka'idoji na larabci an kisira ne kai mutum ya ce shi malamai ya ce kaza a ba ni nake ba ka'ida na larabci ta ce hamzatu inna idza waqa'at fi awwalil jumla fa innaha tuksar ya sa ce wa inna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa bawan allah ne mustafa kuma zaɓaɓɓen allah ne kun ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shine sunansa mafi shahara daga cikin sunayensa masu daraja muhammad amma sunansa suna da yawa akwai malaman da ke cewa manzo sallallahu alaihi yana da suna dubu daya da sunayen shi wasu ka ce a'a yana da sunaye ɗari uku wasu ka ce a'a yana da sunaye tasa'in da tara wal ilmu inda Allah ba can za mu ba nan muke a ina da ya ce fa inna muhammadan ko ba haka bane shi sunan annabi muhammad shine suna mafi shahara daga cikin sunayensa wa ya sa masa wannan suna sammahu bihi jadduhu abdul muttalib kakansa abdul muttalib shi ya sanya mai sunan muhammad a ran da aka sanya ma manzo Allah sunan muhammad babu wani da da mace ta haifa a duniya mai sunan muhammad babu shi shi ma ya aka yasa sunan muhammadu kawai ilhama ne daga gurin Allah saboda Allah yana son muhammadu lokacin shi yayi zai zo a duniya ranar bakwai da aihuwan manzo a ranar aka samu sunan muhammad larabawa kan suka zo suna tambaye shi kai wanga suna da kasa babu shi a cikin kakanninka ba shi a cikin iyaki ina ka samu wanga suna sai ce uridu an ya kuna muhammadan fi samai wa muhammadan fil ard yace kawai ni ina son ya zama godadde a sama ya zama godadde a kasa kawai shi yasa ni sami sunan muhammad babu mai sunan muhammadu ba a ma san sunan muhammadu kaf a larabci sai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan suna ina da daga cikin sunansa mafi shahara yana da sunaye da dama sai da aka zo gab da ƙarshe ƙarshen bayyanarsa yahudawa suka fara sanya ma ɗiyansu sunan muhammad dan ku annabtar ta zama kan ɗiyansu yanzu dai hasada sun gano sun yi bincike a littattafai cewa ne wanda zai zama annabi karshe sunan shi ahmad sunan shi muhammad to kowa sai shi kokari sanya mu sunan shi ɗansa muhammad ko annabtar tana zama kansa amma Allah shi ne ya san inda yake azaman zancinsa ko ba haka bane ne muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am qauluhu da mala yake cewa abduhu kaga yace wa inna muhammadan abduhu ko ne muhammad sunan shi kenan abduhu bawa ne na Allah wannan suna na bawan Allah mana ya sanya ya ambace shi anan ne imtithala li qawlihi ta'ala dan dacewa da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa a cikin alkur'ani mai girma alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba ko ba haka bane alam yake allahu ayyuha sunan da mazala yake jin daɗi a kira shi da shi abdullah mazala yana jin daɗi ka kira shi ya abdullah yana son wannan sunan saboda me Allah ya ambace shi da suna Abdullahi wurare da dama wani guri Allah yake tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadira albarakatun Allah sun daukaka wanda ya sabkar da alqur'ani akan bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah in ji wa in ji Allah subhanahu wataala subhanallazi asra bi abdihi laylan ko ba haka bane من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله alki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bawansa tafiya na dare kaga bi abdihi wanda yake da manzo Allah bawan Allah ya zama ahlus sunna ko bai zama ahlus sunna ba wai wasu yan kace manzo Allah bawan Allah sai ce maki manzo ne bai son manzo to akwai wanda ya son manzo Allah irin Allah da ya yi shi ko ba haka bane kuma Allah ya kiraye shi da bawansa shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam shi kanshi sunan da yake jin dadi ka kira shi da shi ne Abdullah kuma ai ka zama bawan Allah kamala ne shi da kansa yake cewa la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam walakin qulu Abdullah ko qulu abduhu wa rasuluhu yace kada ku kamba mani kada ku ruruta ni kamar yadda nasara suka kururuta isa har suka ce dan Allah ne har suka ce ma Allah ne a'a ni dai manzon Allah ku kira ni bawan Allah ko ku ce da ni manzon Allah ya matsayina kenan idan ka tsaya a haka dala umarnin wa ka bi idan ka kira manzon Allah abdullahi bawan Allah wa ya ce a kira shi bawan Allah shi ko ba haka wani kuma ya Allah ya kiraye shi shi da hakan Allah ya kiraye shi fa'auha ila abdihi ma auha Allah subhanahu wata'ala haka ya gaya mana wa annahu lamma qama abdullahi da Allah duk da wa ake wannan da manzon Allah lokacin da bawan Allah ya tsaya yana roƙonsa kenan manzon sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake bawa ne na Allah shine da malai yake mana anan wa inna muhammadan abduhu ko ba haka bane shi ne muhammad bawa sai al mustafa mustafa haka bane ko adanatul lahu duka sunayen shi sifa ne daga cikin sifofin abin da ya gabata sifa ne daga cikin sufu na ne na daga cikin abin da ya kamata ya gabata na cikin sunaye an fahimci misalin muhammad abdu abdu duka ana bayani ne akan shi muhammad sai aka yi istimali aka kuma ka cewa wa homo su al-mustafa sifa ne na shi muhammad waye muhammad ne abdullahi an gane misali ko mutum ya karanta babi na atafa wal ma'tuf ko kuma tabi wal matbu duka yana ganin hukunci guda ne shi manzo sallallahu alaihi wasallam al-mustafa menene mustafa ai al-muqtar zababbe ne zababbe ne Allah ya zabe shi mana cikin zababbu to zababben shine manzon Allah ko ka yadda ko baka yadda ba manzo Allah ya ce inna Allah mustafa kinanata min walad isma'il Allah shine wanda ya zabe kinana daga cikin ɗayan isma'il sannan wastafa ƙuraish min kinana ƙuraishawa allah sai ya zaɓo su daga cikin zuriya na kinana sai zama su kuma sun yi falala a cikin sauran wastafa min ƙuraish bani hashim daga cikin ƙuraishawa sai ya zaɓi banu hashim sun yi daraja wanzu sai ce wastafa ni min bani hashim to ni ko daga cikin banu hashim ni ne zaɓaɓɓen na kowa daraja ni ne zaɓaɓɓe kai in kaya suka waɗi haka ka gani kama ka ne ai nan baka cika nan baka cika maza na duk inda ka ce sai ga yayi kayaran duniya suka yi conference suka ce suna son su samu mutum guda a duniya wanda a tarihin duniya gaba ɗaya ya cika ya kammalu kowa sai aka ɗauko aka ce aka tsinto fir'auna aka tsinto na marozo aka tsinto duk wani kahiri da duk wani musulmi duk wanda aikin kwarai aka kawo aka wazzana sai aka ɗauko muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka auna sai a ce ai bai da kaza bai cika kaza ba bai cika kaza ba sai aka kai sunan mimun ha'un mimun dalin aka danna sai aka ga wanga ya cika bangare kaza ya cika bangare kaza sai da amma azo ana bincike sai aka gano har abin da su tunani ba shi ya gama kammala shi sai aka dambala masa yatsa kayan duniya ba suka ce wanga shine muhammadu ya fi kowa a duniya mustafa kenan sallallahu alaihi wa sallam shine malai yake cewa abdul mustafa shine al-mukhtar zababbe wa nabiyyul mujtaba kuma shine annabin Allah wanda yake shi ma zababbe ne wanda Allah ya zabe shi wa rasuluhul murtada duka dai suna bada ma'ana guda ne murtada mujtaba mustafa wanda Allah ya yarda da shi manzo sallallahu alaihi wasallama shine wannan Allah ya mana jagora wa nabiyyu annabinsa kalma annabi yana malamai suna mai da shi zuwa ga asali guda biyu wasu maluma sukan cewa minan nabawa fannabiyu minan nabawa fannabawa hiyar rif'a an samu manzon Allah sunan nabiyi ne saboda daraja ɗaukaka gane ko ai sumiyan nabi bi zalika لأن له عند الله رتبة domin yana da matsayi yana da matsayi maɗaukaki a gurin Allah shi aka ce da shi nabi wasu malama suka ce ai minan naba daga annaba'u ne annaba'u alkhabar labari fa nabi sallallahu alaihi wasallam huwa mukhbar Allah shine wanda ake ba shi labari game da al'amarin Allah ce kaza zai faru kaza ya faru kaza zai faru kaza yana samun labari domin Allah subhanahu wataala ittala alaihi min ghaibihi ya tsinka yadda manzala daga cikin gaibinsa manzala sai ce kaza zai faru kaza zai kasance kuma sai ya kasance yadda ya kasance haka da minan naba daga labari kenan kowanne ne da wal ilmu inda Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi mai daraja a ambaci kalmomi guda biyu anan a ambaci wa anna muhammadan abduhu al-mustafa sai aka ce wa nabiyuhu sannan aka ce wa rasuluhu yana da sifa guda biyu shi annabi ne kuma manzo ne da wanda ne maluma suka hada abin nan biyu shin shi annabi da manzo suna da bambanci ko abu ɗaya ne ko ba gaba ne mai bambanci annabi da manzo نعم نعم na na na ka ri- ka gane wannan ko to rike ho amsa da ka bayar na na Mm. na ka gane wannan rike shi da kyau na na rike shi na na na na na na haka ne na na na na na mm. na mm. na ta ga- gare ka sai mu rahi na na to wanga bayanai duka shekul islam ibn taymiya da ya zo tarihin wannan duka sai ya rusa su duka duka ya rusa sai ya gina wasu ma- wasu maganganu wanda ba wa'anda ba kuma ya kawo hujja to su zan kawo muku sai ku tambaya ku kun sallama eh ku sallama ba sai a sake kuma a sake labi to ba ka wani shekul islam fi kitabi an-nubuwat yace annabi wa rasul da annabi da manzo dukkansu labudda in yursala dukkansu ana aiko su ne kowa aiko su ne ake wai ba ta ne kuma za a tashi su a ce kutai an aike ku kowa ana aiko shi Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min yadayni min rasulin wala menene wala nabi amma arsalna min qablaka min menene wala menene shek islami yace da wannan aya ta isa kafin zuwanka ba wani annabi da muka aiko ko wani manzo da muka aiko kina yadda ake aika manzo shi ma annabi haka ake aika shi da nassin alqur'ani an gane wannan kinan da manzo da annabi duk Allah na aika su yanzu wanda suke da tunanin cewa manzo wanda za a mai wahayi ne ya keɓantu da kansa shi kuma annabi wanda za a tura shi aiki da littafin wani ga bambancin bambanci na biyu bayan du'a aika su annabi ina ake aika shi annabi ina ake aika shi zuwa ga al'ummarsa masu imani shi manzo shi ake aika zuwa ga waɗanda su kafirai ne inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyuna Allah ya ce mu ne muka saukar da at-taura a cikin ta akwai shiriya da haske amma duka annabawan da muka aiko su suna hukunci ne da attaura shi ko attaura an san wanda aka sauko ma da ita wani na annabi musa mista shi ya bambanta da sauran saboda shi lokacin da ya fara zuwa a kahirai aka aika shi to bayan ya yi aikin da ya yi sauran annaba duka sai a aika su zuwa ga mummuni suna masu sannan wanda yake manzo ne an aika shi zuwa ga mutane kayarai ana sauko mai da littahi nashi ko ba aiko masa annabi ibrahim da aka tura shi zuwa ga kafirai an sauko mai da nashi littahi ko ba a sauko masa ba annabi musa da aka aika shi zuwa ga kafirai an sauko mai ko ba a sauko masa ba haka annabi isa da aka tura shi sai da aka sauko mai da sabon littafi zuwa ga waɗanda mutane aka tura shi kafirai manzo allah da aka aiko shi zuwa ga mutane kafirai an aiko mai da littafi ko ba aiko ba an aiko masa da littafi amma kuma akwai manzannin da an aika su zuwa ga mutane kafirai ba a aika musu littafi ba an ce su yi aiki da littattafan magabatansu kuma su ma manzanni ne kenan ba sharaɗi ba ne don mutum don annabi ba sharaɗi ba ne don annabi yana manzo ka ce sai an sab komai da nashi littafi a ba sharaɗi ba me hujja annabi yusuf an aike shi ne zuwa ga kafaran mutane amma shi annabi ne me yasa zama annabi ba a sab komai da nashi littafi shi yasa bai zama manzo ba Allah subhanahu wataala yake cewa wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Nini wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay kina a dunkule me bambancin annabi da manzo suna haduwa da juna suna rabuwa na farko da annabi da manzon dukkansu ana aiko su ne zuwa ga al'umma ana tare da ni ana ko ba a tare da ni na biyu shi annabi ana aika shi ne zuwa ga mutanen da suke musulmai ne ko masu addini irin nashi shi kuma manzo a aika shi zuwa ga mutane wanda suke kafarai ne muna tare a nan ko? na biyu annabi yakan yi aiki da littafin waɗanda suka gabace shi shi kuma annabi manzo shi kuma yayin da aka aika shi zuwa ga mutane kafin akan sabko masa da nace littafi amma ba sharaɗi ba ne don an samu waɗanda manzanni ne annabawa ne manzanni amma ba su da littafi nasu ga misali annabi yusuf manzo ne annabi ne Allah ya aika shi zuwa ga mutane kafirai amma ya yi aiki ne da littafin su annabi Ibrahim da suka gabace shi kana son dai dogon bayani ka je ka karanta taharirin wannan matsala da Sheikhul Islam yayi a cikin kitabun Nubuwa Allah ya sa mu dace cikin wannan bayani da muka kaf akwai wanda babu hujja a kansa akwai bayanin da muka kawo mu kawo hujja ba eh to sai ka kara da wanda kake da shi Allah ya wani jagora a hujja ba fahimta ta ba hujja ta ya kawo annabi yusuf annabi ne manzo an aika shi zuwa ga mutane kafare kuma ga ayar da ta tabbatar an aika shi kuma bai da littafi annabawa da manzanni cewa ana aika kowa zuwa ga al'umma me dalili ga aya sai dai wa'incan ana aika su zuwa ga mutane kafirai wannan aika wani ilmu inda Allah ko ba haka bane eh na'am mm annabi manzo wanda an aike shi zuwa ga mutane kafirai ko an sauko mai da littafi ko ba sauko kamar annabi Yusuf annabi ne manzo ne amma ba sauko mai da littafi manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzo ne an san komai da littafi kuma aike su zuwa ga mutane kafa sara na sai kamar ya karanta ya bincike ne kowa da ya binciken shi shi ma shekar islam ai da ya zo nan sai ya kara ya ce a annabi ana aiko shi kamar yadda ana aiko da manzo don me ai kun ga da kafa hujjar ita wa ma arsalna min qablika sai ce menene min rasulin wala menene wala nabi kina wannan aya tana tabbatar muna kafin zuwan manzo Allah annabawa da zuwa gaba da Allah ya aika da su ya aika su zuwa ga al'umma sannan ma manzanni Allah ya aika su zuwa ga al'umma ta yaya su annabawa zuwa ga su aka aika su an aika su ne zuwa ga al'ummomin su wanda suka dama sun tar da su musulmai ne suna tajdidi na shari'a su kuma manzanni an aika su ne zuwa ga mutane kafirai wanda ba su da littahi aka aiko musu da littahi zama littahin wayannan mutane kenan da annabi da manzo duka ana aika su ko ba ka bane sannan dalili da yake nuna cewa su annabawa sukan yi aiki ne da littattafan magabatansu faɗin Allah madaukakin sarki inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna ko ba haka bane annaba suna aiki da ita sa'annan muka ce kuma annabi yana iya ya zama manzo ba tare da an aiko masa da sabon littafi nashi ba kamar annabi Yusuf an Allah ya aika shi zuwa ga mutane kafin kaje ka bincike kana gani amma ɗaya da littafi shi da kansa yake ba da labari yake cewa tabatu menene millata abai ibrahim isma'il wa yaqub ibrahim wa ishaq wa yaqub ma kana lana an nushrika illa min shi wal ilmu inda la mushaka da karatu inda wannan mas'ala dai ta dan biyo ne muka biyo akan ta wa alaikum assalam ko ka tambaya ne kai ko kana ba na amsa ne ni da ma zan yi ma tambaya a cikin kisosin nan akwai aya guda da ku dogara da ita ko kuma hadisi da ku dogara da shi a kai duka labari ni duka maganganun da na kawo gaba daya babu abin da na kafa hujja da labarin wani na ba da na kafa hujja ne da alqur'ani nace wannan shine abin da shekul islam yake gani har yayi tahririn wannan a cikin littafin cikin kitabun nubuwa ni babu magana ta kodai a cikin wannan an gane misali yanzu wayannan abubuwa me dalili a kai shi na muka su ni duk abin da na faɗi na kawo dalili kenan in akwai wani saba na wannan a kawo mana shi sai a ƙara da dalili sai mu ƙaru sai mu taimaki gaba na na kai ku tsaya ku ji eh na to yanzu ne ma ke yanzu ne ma nake so in da duk ina kewaye kewaye ina so in karrara ku akan wanda ina kewaye kewaye duk waɗanda suke ce muku kaza wani ne ya karfafa maganarsa da hujja duk wanda ya saurari wani malami akan wannan mas'ala ya kafa hujja da wani dalili in ya gama tattaruwa ya zo ya same ni ainihin ba yana da sauran mai ciki akan wannan ban kare ba haska ka muku fitila na rike ba karatu muke yi ba in baka zo makaranta ba kana sanin wannan to bambancin wanda ya zauna gaban malami ya karatu kenan da wanda ya saurari kaset ba ku zama ba ta yi wacce karanto ta suka ce ni wannan duka babu a zahirin aya babu wannan fahimta gaba daya kun samu ga ba matsalar muta ba ta biyo ne ko ba haka ba ne ko zo mu yi karatun mu takan biyo mu daddake ta mushi sai Allah ya mana jagora Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ba mu labari yake cewa wa rasuluhul murtala kuma manzonsa ne wanda yake yardadde na Allah wanda Allah ya yarda da shi kuma ya zabe shi wa annahu ko kenan ya zama wa annahu ko wa innahu wa innahu khatamul anbiya shi manzo shine cikamakon annabawa bayan shi babu wani annabi duk wanda ya zo ya ce ma akwai wani annabi na ƙarshe to in dai ba manzo Allah bane ƙarya yake kuma kahiri ne ya kafarta da Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahlin min rijalikum ko walakin rasulullahi wa khataman nabiyina manzo bai kasance uban wani daga cikin mazajen ku ba waye shi shi manzo ne na Allah kuma cika miki annabawa bayan shi babu wani annabi duk wanda aka yi ma shiri a mai da shi kamar annabi wannan kahilci ne ba addini ba ne akwai masu son wannan matsayi ba saboda ƙarfin hali 'yan ƙarshen zamani tare na wani yake ce mai ya je kaulaha a kaulaha akwai inda ake ɗawafi akwai rijiyar zanzam ta kaulaha akwai wurin da ake buɗe kamar da ake buɗe kabari na manzo in ka haka ma wani babu kake a buɗe ma kabari shehi ka shiga dada nan me ake son a nuna maka wanda annan kwanci yayi kama da wa yadda da wannan abin kahirci ne baya da gyara babu kawon manzon Allah sallallahu kuma bayan shi an ruhi kowaye kai ba kai ko kusa ba ma ba zai ka kwatanta babu manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi riwaya imamu muslim yake cewa khutima biyan nabiyuna da ni an ka cika sa annabawa bayana babu wani annabi musa wannan hadisi ko rashin yarda da shi ya ta musulunci ne da ka a kiyaye shi yasa malam yake cewa fa innahu khatamul anbiya shi manzo shine cikamakin annabawa wa imamul atqiya'i shine jagoran masu jin tsoron Allah imamul atqiya duk wani da ka sani mai jin tsoron Allah to manzo Allah shine jagoransa malam ya ci gaba da cewa wa sayyidul mursalina kuma shi manzo shine shugaban manzanni baki daya wa habibu rabbul alamin kuma shine wanda Allah ubangijin talikai yake so habib ala wazan fa'il bi ma'ana maf'ul ay mahbub kun san so da yawa kalma take zuwa ala wazni fa'il wa tufidu ma'na al-maf'ul wa minha hadha al-makan habib bi ma'ana mahbub an gane ko yana sai ya zamanto zaka fassara zaka karanta shi da wa habibu rabbil alamin amma in zaka fassara shi zaka fassara shi ne ala wazni ismul maf'ul ma'ana kuma shine wanda Allah yake so Allah yana son sa manzo kenan sayyidul mursalin ko shugaban manzanni abu sa'idin al-khudri yake bada labari yace manzo Allah da kansa yana cewa ana sayyidu walad adam yawmal qiyamah dan da bi adam ɗan da adamu ya haifa ba mutum ba to kowaye shi mulala ce ni ne shugabansa ranar tashi alkiyama ni ne shugaban ɗan adam wanda adamu duk ya ya zama wannan da ɗan adam ne mulala ce ranar alkiyama ni ne shugabansa wala fakha zala ce ba alfahari nake yi amma gaskiya ce a faɗe ta وبيدي لواء الحمد توتا نغوديا أهنونا يكي جمع الله ولا فخر باب الفهد وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه باب وني النبي رانا القيامة kowa ya shi annabi adamu ne ko ma wani wanda ba shi ba yana ƙarƙashin tuta ta ne in ji manzon Allah la fakhar babu alfahari annabi muke da sallallahu alaihi wa sallam ba alfahari shine ma'anar wasayyidu al-mursalin kuma shine shugabannin manzanni wa habibu rabbil alamin shine muka yi bayani ko shine wanda Allah yake so Allah yana son manzon Allah muka ce habib ala wazani fa'il bi ma'ana mahbub fa'il siga ce min siyagil mubalagha kula da kyau fa yan ka ce siga daga cikin siyagil mubalagha yana zuwa ala wazani fa'il shi manzo habib son shi tsakanin shi da ubangiji ba dan karami ba ne shi yasa aka zo da kalma a wannan wazani dan kai mai saurari ka sani wannan magana ba ta wasa ba ce alaƙa na ƙauna da take tsakanin allah da manzo ta wuce wasa ba karamin alaƙa ba ce wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu duk wanda zai yi iddi'ai ya faɗi magana da ba haka take wata annabta ce shi annabi ne ba'dahu bayan wucewar manzo Allah fa ghayyun to bata ne wa hawa kuma son zuciya ne bata ne halaka ne wani daga baya bayan wucewar manzon Allah ya ce shi annabi ne wannan kahirci ne وهو المبعوث إلى عامة الجن shi manzon Allah an aiko shi ne zuwa ga baki ɗayan aljannu wa kafatil wara da dukkan mutanen duniya mutane bil haqqi an aiko shi ne da gaskiya wal huda da kuma shari'a wa bin nuri wa diya an aiko shi da haske annuru haske wanda yake yana tare da kyalli babu zahi a cikin sa wadda haske wanda yana tare da zafi a cikin sa almuhim dai Allah ya aiko shi da haske zuwa ga mutanen duniya ga baki da ya haskaka musu shine haske na shari'a ya hidda su daga cikin duhu na wata ku kalli yadda ya wannan jumla ila amati da jinni aka gabatar da aljannu kafin mutane me yasa aka gabatar da aljanu kafin mutane wal ilmu inda Allah Allah malam yayi la'akari da asalin halitta ne inda wal jan khalaqnahu min qabl min nar sam ko ba haka bane aljani shi aka fara yi kafin mutum shi ne sai an baci wannan an aiko manzo Allah zuwa ga aljanu kinan su manzanni a cikin mutane ake samun su gane ko masu iyar da saƙo masu inzari ana samun su ne cikin aljanna kina babu babu aljani ba annabi babu wani aljani da ce ma shi annabi ne ƙarya ne annabin mutane shine annabin aljannu wa id sarafna ilayka nafarun min aljinni yastami'una alqur'ana فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين lokacin da muka karkato ma da wasu jama'a na aljannu suka zo suna saurara alkur'ani da suka halarto gun suka ce ko saurara da aka gama suka gama saurare suka karbi kalma ta addini suka je suna yi mutanen su wa'azi kenan aljannu a cikin su babu annabi akwai dai mai inzari wanda ke musu gargadi daga abin da suka jiyo daga makaranta ta mutane kaga wannan yana nuna falala ta dan adam yanzu kun gana inda za a haska mana jinsi uku ne annan akwai mutane akwai aljannu akwai mala'ika ke ba mamaki ma wancan wancan ba mamaki ma ba mutum na wani na nuka ja a kai kacce ni dai wani ni dai wancan ne ce so da yawa a majalisi na ilimi za ku yi aboki da mutum wala ba mutum na aljani na saboda yana jin daɗi a bisa shi sura ta wani mutumin kirki ya zo ya zama ya karatu ya tashi ta shi rin ta da wasu kwana sai mu wuce wani ɗalibi na muna karatu wata rana kaunar shi sai aljani suka taso mata aljani suka taso mata sai ya tashi yana mata karatu ko da ya fara karatu sai a jini ya to sai ce kaiwa sai ce ni ne wani ya ce kaiwa ya wani sai ce ai ni ne dan wani sai ya faɗi wani dattijo daga zakwa karatu inda babansu ya ce ni na dan wani ya ce wani wani a wani mai sai da alawa wanda ga zama wuri kaza ya ce ita ai gidan shi ne ya ce a to kada aljani ya ce a wani babanmu ne ya haɗa ka da wannan ya ce babanku yana ƙoƙari yana kula da baƙi kuma yana karantar da mutane muku babanmu almajiri ne in ka je ruwa kaza shi ke karantar da aljanun da a can to sai shi zaka shi sauki gurin babanku nan yake zakwa shi karatu in dare ya yi sai shi je shi muna karatu tun da asuba sai ya dawo sai ce bai yadda ba sai ce to bari ai don ba ku gane na ba yayi ta kwatanta mu kun kasa gane rana kaza ba a ɗauke mishi ita da shi ba ya ce an ɗauke suwa ya ce ya ɗauke ta ai da babanku ya zo yana faɗa yana ce suwa na ce musu yake a'a a dai duba tsakanin suwa ne ya ce an yi haka ya ce to ai ba mutum na ba an ne amma yanzu shekara biyu da rasu shi ya rasu to kuma ya haɗa ku ya ce abin da ya haɗa mu wata rana mun zo nan gaida shi sai da wannan da ƙaunata sun ka hito sai ce wani ga ɗayan malam can ke wanci ki bi wanci kai ma wanci ke ma ke bi wanci in kun ga wasu aljanu sun zo za su yi musu rashin kumiya ɗayan malami na ne ku kare su kakku bari a cutar da su ka ji abin da ya samu kana sai daga malam sai sun ta gano ashe ba mutum na ba kuma ba mutum na ba suka yi karatu su ta haka suke mu koma karatu ina nan muke ita ba ya to in so samu ne su ta yi ma ba su taimaka ku kare su barbu da su za ku yi da su ko sun ta yi dawa da su yi ta ni ban san koya za a yi da su ba almayin dai na'am sai shi gane shi ba su sa akwai su da ba mu san mu shiga wannan ba mu san mu shiga wannan babi ai mun dan taba ne dan naga wasu sun langabe ne da shi mu ci gaba da karatun malam ya kawo labari yake cewa wa kullu da'wan nubuwa ba'dahu faghayyun wa hawa duk wanda zai yi bayanin annabta bayan wucewar manzana ta wannan bata ne kuma son zuciya ne wa huwa al-mab'uth ila amatil jinn manzana ya aiko shi ne zuwa baki ɗayan aljanu wa kafatil wala da dukkan mutanen duniya bil haqqi an aiko shi da gaskiya ne wal huda da shari'a wa bin nuri wa diya da haske da kuma dai ma'ana kusan qur'ani wannan qur'an kalamullah kaga al-qur'an bi ma'ana maqru' kuma shi alkur'ani wannan da muke karantawa kalamullah zance ne na allahu subhanahu wata'ala minhu bada'a haka ne ko zancen ya fito ne daga gurin allah ai zahala minhu lana zancen ya fito ne daga gurin allah zuwa gare mu shine wa anna alqur'ana kalamullah lalle alqur'ani zance ne na allah minhu bada'a ya bayyana ne daga gurin allah bila kaifiya ba tare da yaya ba ba a kamantawa kaulan wa menene mana bila kaifiya ta kaulan ba tare da kamanta zance ba abinda mutane da yawa zai ba su mamaki Allah yana magana ko yana magana mutum na magana ko yana magana shi maganan mutum akwai iska ya ciki ko babu sauti na hita ko bai hita to magana Allah ba ka gani ko ba a kamanta maganar Allah da sauti ko a kamanta ta ga yadda take a'a Allah na magana eh to mun yi imani ya take ba magana mun ba wannan mun ban sani ba mun shiru mun imani da na'am magana to yaya take shi ya sani mu kuma yi annamu mu yadda mu yi imani yaya ya rage sai mun shiru shi ne bila kaifiyat qawli ba tare da an kamanta yadda magana Allah take ba wa anzalahu ala rasulihi wahya Allah ya saukar da maganarsa zancensa zuwa ga annabinsa wahyan ma'ana ta hanyar wahayi ya aiko sako a gaya masa gane ko? manje ba nan ga bilakan fi ta kawalin ko ba tare da kamantawa ba wajen zance na Allah bila kaifiyatin ai min sautin au harfin ba tare da kamanta wani sauti ba ko harfi shine kaifiya qawlan ma'ana ai ma'qulan bila kaifiya zance ne wanda ana hankali na karɓa cewa magana ne ta Allah amma ba tare da an kamanta yaya wannan maganar take ba kun gane ko sai zama kaulan ma'qulan bila kafiya shi zance na Allah abu ne wanda hankali yana dauka amma ba tare da ka kamanta ga yadda magana Allah take ba kina annan sai mu raba su guda biyu nan ga sai zama to bila kafiyatin ba tare da kamanta zancen Allah da harafi ba ko sauti kuma shi zance Allah ƙaunan ne ma'aƙulan zance ne wanda hankali yana ɗauka amma kuma bila kaifiya ba tare da kamanta yadda zance Allah yake ba na'am an gane ko sannan wa anzalahu ala rasulihi wahyan ya sabkar da zancensa ne zuwa ga manzonsa wahayin abin da ce wahayi bai wasiƙa ta hanyar tsakani wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fa yuhi bi menene bi ibnihi ma yasha babu wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi magana da shi sai dai wahayin bana'ana sai dai da wasiƙa akwai ɗan tsakani wanda zai aiko in kuma babu ɗan tsakani to min wara a hijab kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa min wara a hijab ko ya aiko da manzo ai masa baya malam yake cewa wa saddaqahu almu'minun nan ne manzanni mu'minai sun gazgata abinda manzo ya zo da shi wa sadaqul mu'minun ala zalika haqqan mu'minai sun gazgata shi akan wannan gaskiya ne annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati shi qur'ani zancen Allah ne a haƙiƙanin yadda yake kuma yadda ya dace da shi laisa bi makhluqin qur'ani ba halitta bane kamar yadda muka yi bayani a baya masu aƙida na halittar ƙur'an ƙur'ani ba halitta ba ne zance ne na Allah ka kalamin bariya kamar zancen ɗan adam zancen mutum wanda an ka ƙago su shi halitta ne amma zancen Allah yana daga cikin abin da yake sifa ne lazima ƙadima ba hadisa ba ne zancen Allah azali ne ba mahaluki ba ne faman sami'ahu duk wanda ya ji shi fa za'ama annahu kalamul bashar ya raya cewa nan ne faman sami'ahu wanda ya ji an karanta qur'ani ko ya ji labarin alqur'ani fa za'ama ya raya cewa annahu kalamul bashar cewa qur'ani magana ne na mutum dan adam in kai yadda da wannan faqad kafara to wanda ya da wannan ya kafurta wa qad zammahu Allahu Allah subhanahu wata'ala ya zarge shi wa abahu kuma ya aibanta shi wa wa'adahu bi saqar ya masa alƙawari na azaba da wutan saqara ai fa qala ta'ala yayin da Allah madaukin sarki yake cewa sa uslihi saqar zan kona shi da saqara falamma a'ada Allah bi saqa falamma haka ne ko au'ada Allah bi saqara liman qala yayin da Allah ya yi alƙawarin kona wanda ya ci irin wannan magana Allah ya masa alƙawari da kona shi da wutan sakara me yasa aka yi mai wannan alƙawari in ya ce in hada illa qawlul bashar ai shi wannan qur'ani ba komai bane magana ne na mutum dan adam kina alimna za mu sani cewa wa aiqanna kuma za mu tabbatar da cewa annahu qawlu khaliqil bashar shi qur'ani zance ne na wanda yayi mutum dan adam ba zance ne na dan adam ba wala yushbihu qawlal bashar zancen Allah bai kamanceceniya da zancen mutane Allah ya samu dace ina ganin nan za mu takaita inda muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana